أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke walkar kada abin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis 24 ga wata na ramadan hijira shekara 442 wanda ya dace da shidda ga wata na biyar shekara 2021 a darasinmu na jiya muna cikin zuwa safat mun tsaya aya ta 74 ta wannan sura ta safat insha Allah yau za mu tashi aya ta 75 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Eh, kahin na shi akwai tambaya da aka yi kahin wara akwai cewa zakatul fitr mutum in kilo ne no zai bada in kuma tiya ce kilo malamai wani zama suna sabanin dan ganin asalin mai zuru ne muddi ne na da ake badawa to an aka ce magana ta kilo kusan kilo yakan saba daga tsaba zuwa tsaba sabuwar tsohuwa yakan iya sabawa shi yasa suke sabanin wani ci kilo biyu da garam ɗari da wani abu wani ci kilo biyu da rabi shi dai iyakar ƙololuwa kilo uku wanda wannan babu kowa dai baki iyakar ƙololuwa shi da ta kilo uku ne kenan kilo uku shi ne iyaka amma sa biyu da rabi ma ya kai mai zurkin muddi biyu na hakika to kenan in bangaren kilo ne kenan kilo biyu da rabi zuwa uku biyu da rabi sai ya yi kamar ƙari ne nan balai wannan ka ƙara ɓangaren tiya guda ta huce sa'i guda in mutum bai abin hawa ya bada tiya shi ma ya bada hada ƙari kenan iya cikin gwamnati kawa kare kawo kare da ƙarin alkhairi ne kai kenan amma inda muti a auna da muti hudu dukkan mutum guda dan babu tiya guda dukkan mutum guda wannan shi ne iyaka kwalwalwar abin za a bada na zakatar fitar za mu tashi aya ta saba'in da biyar Allah subhanahu wa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و... ها؟ كده ما كان بتكيلو aka ci kilo an kare kuskus shinkawa makaroni kuskus aka ci kilo an kare da yanzu misali makaroni ba iya ba iya wanta an kare makaroni a ko kowa cikin ta ko bi dubu ba ka yayi ka ba ta ruwa kina shi za su ne da ayi magana kilo sun za a kai makaroni ko kuskus shinkawa ayi magana kilo don su kama ne da wadata amma dai kilo a cikin kilo kinan misali su spaghetti ka bada misali guda biyar kinan ka bada misali wannan da ke san san garam da ku kawai guda biyar haka makaroni duka wannan amma wanda za a auna aka bada kilo shi ne dai ya yi wasu kilo don kilo su ya yi kwalima amma dai kilo biyu da rabi ba su ya yi gaskiya eh in tiya ce tiya guda shi ma ya huce ba ya huce don asalin mutu hudu ne sai guda sai guda ko bai kai sai guda ba an ka auna bai hawa ba sama bale hai tuzu illa nan na wani kuskure da wani malami Allah ka rusa mishi na maganar da kana yada akan YouTube cewa an kai cika sa'i ko minti ya tuzu wannan kuskure ne duka sa'awan duka minti na shara awarwa ne taki bakin minti ko sa'i ko minti daidai ne kala ne ba magana tozo na tiya wanda ba da minti ne daidai libur yayi to kenan maganar Allah subhanahu wata'ala a sota safat ya bada labarin annabin Allah Nuhu da salam wala kad nadana nuhun fala ni'mal mujibun Allah ce lalle Nuhu ya kiraye mu kuma Allah ce madalla da masu amsawa nan Nuhu alaihi salam bayan gwagwarmaya da ta tsawon shekara 950 Allah subhanahu wata'ala ya mai wahayi cewa daga uhiya da nuhu na nuhu na yi mun ga muka lamka da amma cewa an wa nuhu wahayi an gaya mishi la yu'minu min qawmin kalla maka da amma yanzu mutanen kawa a gaban nan ba wani mai imani ba a sabo ba sabon mai imani a gaban nan sai wani dama ya imani shi ne asar adda nuhu asar da Allah ka cewa qala nuhu rabb la tadra ala al-ardi min al-kafirin tayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara zuwa ƙarshe nuhu alayhi salam ya wannan addu'a bayan bashi labari a gaban nan babu mai imani cikin mutanen ka kan shi ne ya da ya ce Allah ya ubangiji la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara Allah ka kabar mutum guda ɗaya tak a sama ƙasa ta kawure min al-kafirin dayyara sai ka ce innaka in tazaru min duni ibadak wala yalidu illa fajran kafara ya Allah amma kabar su ba sa wani komi za su batar da bayan ka suka yi kawure tunda babu imani mai wani ke nu ya wani addu'a dalilin babu mai imani ba fata ta imani a kabar to Allah ya ce nu alaihi salam ya kiraye mu ya shiga matsala ya shiga abin ya kai gaya ya ce ya rabbi anni maghlubun fantasir Allah bin ya karina ina neman agajin ka ya Allah shin Allah ce wala qad nadana nuhu nuhu ya kiraye mu kuma fa da ni'mal mujibun ma da da masu amsa kira masu kira idan Allah ya amsa ya amsa kiran shi Allah ce wa najaynahu wa ahlahu min al-karb al-azim mun tsirata da nuhu da iyalan shi daga bakin ciki mai girma wannan iya karantar da mun cewa Nuhu alaihi salam ya shiga damuwa kwarai to Allah ya ce ya tsiratar ya tsiratar da Nuhu da iyalan shi daga wani bakin ciki mai girma wa ja'alna zurriyatahu humul baqin sai muka sanya zuriyar Nuhu ita ta saura bayan tufan kenan bayan an ɗauki duk wanda ake ɗauka shi wani jirgin ruwa na mutane da dabbobi bayan an sabka daga saman jirgi Allah subhanahu wata'ala bai ma sauran zuriya ba albarka da yaduwa wayannan gida na Nuhu alayhi salam eh Nuhu su suka yi saura kun suka yi zuriya bayan Nuhu alayhi salam kenan an gidan shi kadai sauran gidaje ba su ba zuriya wanda suka yadu shi zaka ci a yau dole ka gani a saman kasa iya daga cikin zuriya ta Annabi Nuhu alayhi salam zaka ga baban duniya na biyu bayan Adam duk mun ganin shi kuma Nuhu alayhi salam kenan wannan iya na shafin sananne wani hamu ya fi masara'in waye da cikin tarihi an ka suna wannan iya na shi manya-manya wanda suka samu zuriya kuma mu ana dangana mu zuwa ga hamu illa mun ce bayanin kisa hamu ce ba ta da inganci tabbatacce wadda take kawo wannan masala ta tsinuwa ta magana bakin wata mun yi bayani abin da ya inganta na baka da wara ta wata asalin halitta mu ce yadda Allah subhanahu wataala ya ya halitta Adam daga ƙasa daban-daban manzo Allah ce ta shine asalin cancin mutane ta launi da halaye wannan shi abin da ruwaya da hadisi da inganta shi ya inganta ya kawo labarin to dai Allah ce ya sanya zuriyar nu kuma lubatin su suka yi saura a saman ƙasa baya an halaka da mutanen ƙasa wa tarakana alayhi fil akhirin kuma muka bar yabo na kwarai bayan nuhu yan bayan shi za su yabe shi aka za ba a bashi bai bar mugun abu ba za a mai zai aka aka bar mai yabo na kware bayan shi salamun ala nuhin fil alamin Allah ci amincin Allah ya tabbata akan nuhu a cikin bayan Allah inna kadhalika najzil muhsinin inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin ثم أغرقنا الآخرين
التي إنا كذلك نجد المحسنين yanda muka saka mu da wani sakamako Allah ce haka muke sakamako ga masu kyautata aiki kuma su kyauta alaka su da Allah innahu min ibadina mu'minin nuhu iya daga cikin bayin mu masu imani thumma aghraqna al-akharin bayan muka da shi da iyalan shi sai muka dilmiyar da sauran duk duniya babu wanda ya saura don labari na iwaja duk kista ce mara tushi kuma ta sa amma alkurani da ana kalmar iwaja na zo cikin ana wajen karatun tafsiri ana kawo ta ko shi wani dogo ne mai tsawon gaske wanda duro tufa da aka yi bakin gwiwa shi bakin kwabrin shi ne makai shi bai halaka ba kuma kafiri ne wai iya ma nuhu aiki in ya je kamin itace iya aiki a wuni ya ba ya tsaba daya ya cika cikin shi shi dai kisa ce aka ta kawowa kan kisa ta iwaja da girman shi da wane ne rufa da ya zo ya ɗauki matar shi ya rike ta kenan da shi da matar ba su halaka ba don suna da tsawo shi ya da tsawo kuma ya ɗauki matar ya rike ta kenan ruwa bai ci su ba kun fi cikin masu imani to wannan ya saba ma nasu qur'ani da Allah harkar masu sauran wanda ba masu imani ba kuma ruwan tufa ne ya ci kowa kuma wai cewa ma kisa da ka shirmanta ma wai wannan mata shi waje aka rubu fana he mai ka hannu ya dauko kihi he mai ka mara ta kasa kihi he ba ta ci to shi an yadda maka mai tsawa rana ta kosa ta kone ki hannun nashi wa ai hannun ai ki hannun shi a ta fita ta bata madogara kuma wai shi ne ta wana kawo labarin wai bututun mata duk wani abin da aka rufa na ya aje ta ta ce ba ta mutum da kake dole sai kisa ce muwa cewa ba zai zo gari guda wai musu tsari wai ya kace da wasu tsari ne musu kan garin gaba da iso ya wannan kisa ce zama tushe gaskiya kurin tufana duk wani wani ba mai imani ba Allah gama da shi kurin mai Allah ce gaba وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون
na'am fama zannukum bi rabbil فما ظنكم alamin برب العالمين wa inna min shi'atihi la ibrahim muna labarin nuhu alayhi salam wanda ya fara kira zuwa ga tauhidi a saman kasa cikin manzanni da Allah ya yi kuma an san akan kalmar tauhidi shaba gurmayya hal tsage ce lokaci yace daga cikin wanda suke kan hanyar shi kan hanyar da nuhu alayhi salam ya bi akwai bawan Allah Khalilur Rahman da suna Ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم لوكacin da ya fuskanci ubangijin shi da zuciya da hiyayya mana mai wadda babu shirka a kanta Allah ya gama wani abu da ya wakana ga Ibrahim alayhi salam tare da jama'a shi idza qala li abi wa qaumihi ma za ta'budu sai Ibrahim alayhi salam ya sami jama'ar shi suna bautar gumaka kuma ya wannan magana da uban haka ya faɗi ga mutanen shi cewa ma za ta abudu meye wannan kuke bauta kamar ya tabi mai dalili ya ce a ifukan alihatan turidu a ifukan alihatan dunan la turidu dama na can bayan ya gabata cikin tafsirin wancan da ta magana ya musu tambaya meye wannan matsayi abin shi ta kun dai mu dai kurin haka muka samu dai uwa muka tsarin suna yi da yake ba mu da wuce haka muka gane uwa na yi kurin shi ne ya ce yanzu a ifukan aliya ta turutun na turutun shi yanzu a ifukan aliya abun bauta na ƙarya da kuka ƙirƙira wanda ba Allah ba shi kuke nihi da bauta kina ku ƙirƙira abun bauta na ƙarya ku dangana mai bauta shi kuke ni fa mazallukum bi rabbil alamin wa nasama wa zato kuke game da Allah ubangijin halittu idan ya kama ku akan bautar wani Allah yace mu gaba فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون
fanazar nazartun fil nujum nan kamar da malaman tafsiri ke bayani diba da ya cikin turmamu arakan suna da al'adar ganin tasirin turmamu an mai kira ya zo a tafi wajen waccan sallah ta su ta abin bautar wani allah da ake zuwa lokaci zuwa lokaci shi ne ya tsaya shi mai diba turmamu ya masa diba ne na dai ya samu mahuta daga mana daga kiransu da sun faƙala inni saƙim sai ce ni dawa ba na da lahiya nan a zahiri kamar shi ma iya ake tauraro a nan ne ya ga cewa bai mana iya da matsala iya da illa nan ya fata wasu ba shi da lahiya ne don kai huta ko ko ilahiya ta ƙin yarda da abin da suke kai shi shi dai ya wata musu bayanin ba shi da lahiyar huta kura kin bai iya huta inda ake zuwa na wannan bauta wannan Allah wannan kenan an bar shi a wannan wuri kun iya cikin ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin abin da ke zarce Ibrahim yayi wata kalma wanda ake kira ƙarya amma ba ƙarya ba ta haram a wanda ake cewa cikin ƙarya uku da ake cewa ƙarya to wannan akwai wannan magana ta inni saqim kenan dai shi da ku ya wani zai samu wuta da maganar cewa bal fa'ala ka kabiru haza da maganar wannan da ya kashe goma ka ya dora ma babban ce babban ne yayi da maganar matar shi ya ce irwo shi ce duka wannan a musulunci kan shi an za a shari'a mu akwai cewa halitta ƙarya a cikin halin yaƙi don ka yaudara abokin gaba kana turamban shi ka sa shi daji kamar ƙarya kuma su cikin yaƙi ana ana wannan maganar ƙarya ta turamban annabi alharb huda'a alharb huda'a yaƙi ɗin yaudara ne kana iya mai sashi kowa rago kamar ka turamban abokin yaƙi ba lahi ba ba haka akwai ƙarya da ake cewa ƙarya mai babban layi da ƙarya za ka yi ta don ka gama mutum biyu shiri ba su shiri ta isa mai da sako na gaisuwa ko damuwa ga ɗayan don ɗayan ya sami kwancin hankali ya sami yadda zan ci daɗi wannan shi ne kenan ƙarya ba ƙarya wacce ba ta aibu wanda ya yi da ƙarya ta duka da ta maganar matar shi da ya ce ai matar shi alwashi ce shi kuma ya haɗe ne ya magana ce ta wilin cewa ‘yan uwa ce ta addini wanda dai kisa ce sanar na kan maganar to wannan dai ya yi sulɗe daga hannunsu da cewa ilmi saƙin ba shi da lafiya ya ce fatawalla an mudibirin da ya ce ba shi da lafiya sai suka ba da baya suka sai suka bar shi a gida kenan aka bar shi a gida aka tafi wajen bautar wani allah ko iri da ake zuwa damar shigo abin da yake so kenan da ya samu damar sullubewa ya dawo sun bar wajen bautar shi kuma ya rubuge abin bautar suna tahiya faraga ila alihati sai sun he na babo na babo ya zo wajen abin da suke bauta a wajen bautar su faƙada ala ta akulu an sa'adatan a saboda kuma sukan kawo abinci su aji a gaban goma kan zuru-zuru baci baki wajen wajen su albarka da ya zo ya suko su yansu magana kan masu magana cewa ba kwa cin abincin ba kwa ci ya musu haka magana cewa ba kwa ci ci dai ƙarshe har ya ce cewa malakum na kan teku misa ba ku magana an ce ku ci kun shiru misa ba ku magana eh malakum na kan teku misa ba ku magana kenan dai ba a ci ba kun ba a yi magana ba ina da shirme ne shi kenan faraga alaihim darban bil yamin sai shiga sara ya shiga biki wannan gumaka an kama da dama ganin hannun dama shi ya bugu da ƙarfi ya bibbige wannan gumaka shi kenan an dawo aka isko wannan gumaka a sassare wanda ai annan ne suke cewa na sami ina fata ya zukurhum yukalu ibrahim ai waye wannan mun fa'ala hadda bi alihatina ko innahu zalimi waye wannan abin ga gumakan mu wai wai wani banna aikin wannan amma dai waye azalimi ne amma waye dai azalimi ne sai suka ce a sami'na fatan yazkuru yuqalu ibrahim ai mun ji wani matashi iya aibanta su ana ce mishi ibrahim shi ne aka ce aje a zo da shi shi ne fa aqbalu ilayhi zifun sai ga sun zo da gaugawa ana neman agaji abin bota yanzu kenan nan an sa shi gaba ana mai tambaya qala ata'buduna ma tanhitun qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun
qala ata'buduna ma tanhitun shi mutane za ku rinka bautar abinda kuke sassakawa da hannunka in ba bata ba yanzu da shedan ka zo ka gesarta ka abu ka gyara ka zo ka aje ka ce kuma shi an bautar ka kana bautar mu kana bautar shi ku rika bautar abin da kuke sassakawa da hannu alhali wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi halice ku da abin ma da kuke aikatawa duka halitta ba gaba daya to yanzu dai magana dai ba wa madogara ga maganar sai a bige kun sai a kashe قالوا بنوا له قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قالوا بنوا له بنيانا sun za abin da aka shawara kurin a yi gini a kewaye a hura wuta a jewa bununa wa bunyanan fa'alqu fil jahim kenan a yi gini a hura wuta a jewa ibrahim su kuwa kona shi kenan abin da kai fa aradu bihi kaidan faja'alnahum asfalin sun ne mugun sun mai mugun kulli a gama da shi a halakar da shi Allah ce sai muka sanya su ne kaskantattu don ba cimma burinsu ba burinsu ba eh cimma burinsu ba Allah ma ya tsara ba shi wata daraja kan wannan niyya da aka rushe Allah ce gaba وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم na'am yanzu dai kenan Ibrahim alayhi salam an taƙaita mana kissar jewa shi gidan wuta an ƙare kuma Allah ya bada umarni kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ba ana jewa cikin wuta Allah ya ba wuta umarni ta zamanto sanyi kuma mai aminci amma ga Ibrahim kurf shi kada ya kwata umarni ta zamanto mai sanyi kuma sanyi na aminci gare shi kin dai abinda aka nuwa bai yi ba kuma daga nan yanke kamnar su maganar imanin su yanzu kuma ya neman barin gari an ce shine annabin Allah da ya fara hijira da addinin shi Ibrahim alayhis salam wa qala inni zahibun ila rabbi sayhadi Ibrahim alayhis salam ya yi barin gida da dangi da komi kuma ba irin hijira ba ta yanzu za ka sani garin wane ko wajen su wane kurin ta inni zahibun ila rabbi sayhadi ba shi da wurin zuwa wajen wane ya ce kurin zan tahi zuwa ga ubangiji ma'ana zai tahi inda zai samu damar bautar ubangiji kuma ina ne hirka kun zai tafi ya wuta kuma ya ce sai hadi ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga makoma ta kwarai haka Allah ya kai shi matattara wuri mai albarka matattara annabawa baitul maqdis sham Allah ya kai shi kuma ya addu'a rabbi habli min salihin yanzu kowa mai tawaye ba uwa ba uba ba ɗan uwa kowa mai tawaye yanzu sai mata sai ɗan ɗan uwa lut shi ne ke roƙon Allah Allah ka mini baiwa ta ɗiya na gari Allah ka ban ka ba ni baiwar ɗiya na gari wani addu'a dai Allah ce fa basharnahu bi ghulamin halim muka ba shi bushara da yaro mai haƙuri ko gulamin alim ishaq gulamin halim isma'il don me yawa kana za mu tabbatar da haƙurin wannan bawan Allah Sama'il mai Allah ci gaba.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين نعم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين nan wa wata jarraba ce game da ita na ibrahim bayan sun jarraba babba bayan wannan shekaru masu girman gaske ya ba tamanin baya ka ya ba ɗari ma baya ya yi nisa an ce da ibrahim shi ismail kayan ɗari ne iya wannan hali na shekaru masu yawa allah ya ba shi ɗan namiji ta wannan baiwa allah da aka ba shi sadaka yanzu wannan ɗa da ya aiwa shi ne ya ɗauko kisa doguwa dai aka mai umarnin ya ɗauko shi ya raba shi da waccan mata tashi sara ta warko idan goshi daga sham ya kawo shi makka wanda an san wuri ne sananne wanda ya san makka yau ya san bai maka da kware kilan iya nisan gaske wuri ne nisan gaske daga can inda ya hijirar sham kenan aka mai umarni ya ɗauko wannan da ya kawo shi ka'aba iya sabon aiwa ɗa na farko da ya aiwa jarba farko da ya samu ka ɗauki ganin kuma hikimar allah allah ya haka ita waccan tsohuwar mai imani sara ita ce mata shi da ta yi hijira da shi Allah bai ba ta aibuwa ba ta tsuwa ya tsuwa ya tsuwa aka ba su wannan baiwa a masar wajen yawo da suke yanzu ta ta dangana ta ba ibrahim wannan baiwa ya yi sadaka da rabu Allah ba shi da hikimar Allah wannan baiwa sadaka wannan Allah sai ba ta da wanda ta samu na farko shine annabi Isma'il yanzu uwar gida mai imani dan adam ne mata ne wannan abin sai da mata yarin ta samu da baiwa da aka bada ta samu da a gida da namiji wannan abin yasa ta samu damuwa suka samu matsala da ita da wannan yarinya tata ta kai dai ga abin da yau kana nasu hadisi ya kawo da dai matsala da kanun shi wanda Allah subhanahu wata'ala don ya kwantar ma ita wata tsohuwa mai imani hankali a kare imanin da shiga fitina aka ce ya ɗauke wannan ɗa daga inda take ya ɗauke shi daga idanta ya kai shi wannan wuri na ka'aba a yau ya kai kurin ya ajiye a wannan wuri ba wurin shi kurin ka cin shi kurin ka ajiye kurin kuma ka koma da kake ya ku diba sham ku diba makka a wancan zamanin babu komi ya zo ya ajiye wannan da da ɗan salkar ruwa da ɗan abincin guzurin da ya dogo ya ajiye shi bai ce ya mata ba ƙala bai ce ba ta ƙala ba kun da ɗanta da ɗan abincin ta kun kaji ta kun ta gaba da baya ba ƙala shi kun yabo mun ala ne gudu bai da bayanin komai ba ya shi ya ce ya ibrahim lamar da tarkuna ibrahim wajen wa kabarin bai ce ba ta ƙala ba يا إبراهيم أقول خلقكم الوطن إنك تعمل يا إبراهيم يتسعوا وشو ما كبروا يتقالوا أبن دي أقوي ولد دي يتش الله أمرك بهذا يتسعى يتسعى يا نساء يتسعى الله ما قلنا أمرنا تكامك أجمعنا يتسعى نعم إذن لن يدين الله tun da Allah ta kamu Allah bai ta ta da mu shi ke mu tarangana shi ya kama hanya ta ita kun ta tara da Allah kuma ai tana nan ne a wannan wurin wurin lokacin nan babu ka ba komai kun wurin ne da gurin daga dai dan ta dan ta daya dan yaro ku karimi yaro ku sabon aiwa a goyi dan gudu ana ci ana sha wannan abinci ya kare ruwa kare ba abinci ba ba abin sha yaro ya kare kuka da uwa ya kare kuka ya kuka na yunwa ta samu damuwa shi ne ta hau dutsen safa ta leka can ko ta kama zawa ba kowa ta gudu da kallon sai mamman aka safar marwa ko safar marwa nan ko ta kawo safa ta leka can ko ta kama zawa daga can bangaren ba ta kowa ba ta zo ta hau marwa ta leka ko ta kama ba ta kowa ba haka tana yi ta je ta zo tana leka ko ta kama zawa ta yaro ta tsada kuka can wani sauti a wajen dan a lokacin nan dan inda yake buka kawa ce wulakar jimla sabu ya buga wurin asalin zanzam ke asalin zanzam ke da ta ga ya ta sauki ta ce waye mai magana shi malakar birni da ta dawo kuma ta suko ɗanta ruwa a kusa gindin ɗanta ruwa kamar zan shi ɗanta shi take zamzam zamzam zamzam kalmar ta tsiraninci kalmar ta ce ma zamzam ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tana kare ruwa ɗaya ruwa kace ɗanta sai ruwa da ke gudu kai ci ɗanta shi take zamzam zamzam zamzam Allah wannan ruwa shi ne mazala ke silwa ke ce in ba don ba ta yi wannan zamzam tsaye da ruwa da ruwan zamzam ya zama tun ido sauran ido duniya da su filam da sauran su a taka kiyama bai zama tun filam ga zamzam amma akwai ruwan da ake sha'ir shi a yawa duniya babu ruwa mai tarihi shi wannan shi a duniya da shi hayar duniya wannan rijin ita ce hayyau a duniya ka sha ko ina alhaji miliyan ka alhaji ka je ka shaka koshi ka zaga mu mutum mutum suka saudiya haji nawa suka zuwa litin nawa ka sha kai zanka ka kawo guzuri iya nan kuma shekaru aru aru to asalin zanzan kenan kenan daga nan mai asali kenan wannan ɗa tunzu wannan ɗa da ya bari shi ya da shi ya koma can ya bar ma Allah kuma to zu ganin wannan ruwa da aka samu Allah kada Allah Allah shi ya komi sai mutane masu wuce karkara ganin akwai ruwa a wurin sai sa saka suka suka yi zama wurin sansani ya zama to wurin tsaya wurin iskal wasu ma suka yi sansani a wurin gaba daya da ta larabar jirgin a a nan da ta ce abin da kallon Allah kaddara dai ta samu abokan zama gari zama gari zama ka asarin garin maka ke wasu ibrahim salam lokaci zuwa lokaci ya kai ziyara makka to yanzu wannan yaro yaro ne ya girma ya fara lokacin da yaro ya kai yaron ka dan kama maka ya fara dan warwarewa dan bulbuli haka dai ya kai yan kama ku ake tare shi Allah ce falamma balaga ma'u sa'aya lokacin da yaron ya kai daidai ya kama ayi aiki da shi sai ga jarabawa kuma sabuwa ta zo yaron shi ɗaya ne samu ya warware kuma ƙala ya bunai sai ibrahim ya ce ma wannan yaro ya ɗana inni ara fil manam anni azabuka ni wan ana gani a mawarki na yanka ka yanka ka zan kuma san mawarkin annabawa gaskiya ne ba hira bace ba inna ba ne kenan wahayi ne za Allah abin da Allah yake yaro yanka ka zai so haka abram a mawarki yace fanzo ma za tara shi yaro shi zai yanka ita bi shawara shi yaro yanzu mai gani yaya ka ga kauya ko kwa ni dai amma wannan gani a mawarki an ce ne ka ka je ka yi shawara nemi amsa ka kai tsaye ƙal ya ba ta fa'al matuma shi ma ɗami biyan ya ce baba ya baba na ya fa'al matuma ka yi abin da aka yama guru ka yi abin da aka maka umarni ne ka yi kurin kayanka ɗan ka yi kurin kayanka kuma a nan bai cika baki ba yaran ya ce satajidi ne in sha'amma musali baba ni kuma an Allah ya rada za ka sami cikin masu haƙuri zan ji mu nema wani musiba jin da musiba ce ka ba da wuyan ka a yanka ya ce insha Allah zan ji mu ne za ka sami cikin masu haƙuri ba ba Allah ce fallan ma asalama فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين نعم الله فلما أسلم وتله للجبين lokacin da suka mai kauya na mai kauya ibrahim alayhi salam ya mai kauya zuwa ga umarnin Allah na yanka ɗan shi ɗaya da samu shi ma yaro ya mai kauya zuwa gaban umarnin Allah na a yanka shi shi Allah ta falamma a salama lokacin da su biyun suka mai kauya watallahu liljabin ya kiwa shi a kan goshe shi tana ce don kai gani ya samu gajiyawa ta ya kiwa shi da burtuki ke zai mai yanka ta wuya yana bayan gani ba kuma shi ma ba sa irin hudu da shi balle shi tausaya mashi ya ba da shi bai gani ba kuma shi bai ganin huskar shi shi ne yankan da zai mai ya da gumin zai yankan shi shi alata lokacin da ya kiwa shi a ƙasa kan goshin shi watalo da jabin can iya ƙoƙarin ya yanka hanci ya danna ba ta yanku ba shi da bai kahin ya yanka wana da yana wa anya ibrahim sai aka kiraye ibrahim aka kiraye aka kiraye shi cewa ya ibrahim sai da an kira kurin kan sadaqatul ruya haqiqa ka gaskantar da mawalikinka inna kadhalika najzil muhsinin haka muke sakamako ga masu kyautatawa ce inna hadha la huwa al-bala'ul mubin Allah ce wannan al'amari kasan bala'i a larabci iya zawa ga alkhairi iya zawa ga sharri numurku bi khair wa shar fitna Allah ya muku jarraba jarraba ta bala'i malakun jarrabawa ba sai namu ana ba kudi ba bala'i ne ba komai ba mai bala'i kun jarraba bala'i ya ce wannan ba karamar jarraba wace ba shi karara kai a ce ka yanka ɗanka ko kuma za a yanka ka kuma kowa da a shi da Allah ce wa fadaina wa fadaina hu bi dhibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين نعم وفديناه بذبح عظيم الله ce muka fanshi wannan da daban da wani abin yankawa mai girma wannan asar ko ta ruwaya ta tabbatar da rago ne aka kawo mai kambacin wannan ɗadi ne mai yanka bai yanku ba sai a kawo rago kambacin ɗan sai ya yanka rago kambacin yanka ɗan shi wannan asar ya tabbata cewa ɗan sana sana mahallot hatta lokacin da ya zo da ya shiga ka'aba ya ce ya ga ƙahon wannan rago na isma'il a cikin ka'aba surata shi iya nan ha'alim ya ci ko ƙahon da suke girmama abin kenan dai da ƙaho da rago ne a nasin wancan ruwaya sai aka aka kwanci wannan ɗa maimakon a yanka ɗa sai aka ba shi wannan rago yanka ta mace na shi ɗa bai ruku ba kaga nan kowa ce jarrabawa Allah ce wa tarakana alayhi fil akhirin mun bar wa Ibrahim an bato na kwarai a yan baya salamun ala Ibrahim amincin Allah ya tabbata ga Ibrahim inna Allah ta kadhalika nizil muslimin haka muke sakamako ga masu kyautata aiki kin Allah ya tabbatar da Ibrahim domin ya an waye gari dukkan addinan wannan kowane iyaka shine Ibrahim eh Allah ta innahu min ibadil mu'minin Ibrahim iya daga cikin bayin masu imani iya cikin masu imani ban ce da manzon Allah wa basharnahu وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين نعم Allah ce wa basharna bi ishaqa nabiyyan min as-salihin mun mai albushur da da ishaq ai shi isma'il shi aka fara aiwa ishaq daga bayan ne aka same shi ita waccan tsohuwa mai imani kasan kullum bawa ka dogara ga Allah ka mai kauya zuwa ga umarnin Allah kullum ka huta makanka kai dai ka san alaka ka da Allah kake tsabanin mubawa kaga nan baiwar Allah kama an manta shi kenan kama kaida alhali ta wani imani ta yi tabi shi ta imani shi an samu daga baya an ba an ba shi baiwa ce ta ayu tana kallo ana nan a shaudin tsohuwa Allah bai barta ba zai mata sakamako a duniya ita ma Allah ya ba shi da nan gehe daya Sama'il ta yaro kurin ran nan tsohuwa mai imani Ibrahim iya nan a cikin gida kurin sai ga baki na musamman sun zo ibrahim alaihissalam ya ɗauka baki ne yau da kullum shi kuma ya saba karma baki nan da nan farar ila ali fata bi ijibin sami fata bi ijibin halin da wata ruwa wata ya kai kenan ibrahim da gaugawa ganin ga baki masu karamci sun zo ya je da gaugawa duk dan malaki sabo sabon mai tafshi ya je ya yanka ya gaso ko ya ka ajiye baki baki ne a wajen shi ya kayi aje bismillah an haka bismillah abinci can an jima ibrahim da ya gano bakin ba sa cin abinci da ya ga ba sa cin abinci sai doka miyagun baki ne ka aje sa domin magun bako bai ta abinci na ma kai ta saya maka eh farma ra'adi rakin da na kira mara ta ko da ya ga hannun bata abincin na kira mu ta ruwa da ce fa wata fi nafsi khaifa sai tsoro kama shi suka ga tabbas ya tsorata suka ce la ta khafa tsoron komai ibrahim duk bai gani mala'iku ne ba sai yanzu ce to muwa mala'iku ne ɗan saƙon ubangiji mu kenan ba mutane bane ba mala'iku ne ɗan saƙon zuwa ɗan saƙo ne zuwa ina zuwa ga mun zo da mission ta farko hallakar da mutanen nu ita ta kawo kai kuma mu baka albishir da samun ɗa ta wannan mata taka a nan ita tana jin wannan magana tana baya tana musu hidima da ji an ce ai za ta ayu ta kasa hakuri ta ci ta ƙara ta ta wajen ha a aji zuwa ɗaki zan ayu ni ni zan ayu ni zan ayu ta fi kai zan ayu ni tsohuwa mace na tsohuwa ta zan ayu ka za ta ƙada rubutu ina wani hakimin alim haka kin kina tsohuwa iya tsohuwa haka za ku ayu haka haka Allah haka Allah ce kacce mamacin gwamnati ta aiki kacce mamacin gwamnati haka Allah kaddara kai tsohon kai tsohon kai tsohon za a yi haka za a yi kuma maganar nuhu ya ce yanzu za ku je ku halakar da garin lut garin da a ciki a kudu ku halakar da garin ta ce wa nan alam nan alam yan biya mi ka san su waya garin ka ka kawo labarin waya garin suka ce mi ka san su waya garin lut wannan kuma kake mana jayya gari an kare halaka shi za a yi kurum an kare magana gari na kwarja amon rabbik to an kare lamarin ubangiji ya zo wannan magana gari halaka shi za a yi ko mi ka san su waya garin mi ka san wa za ku da garin mi ka san wannan magana ba ta ka bace ba kai ne yanzu ga magana ka da sahaba kenan ya a lokacin nan aka ba wannan baiwar Allah al-mushrikin da ishaq wannan da kuma Allah mai albarka shi ya zamanto duk annabin da ya zo bayan Ibrahim alayhi salam ai Ibrahim ya yi ishaq ishaq ya yi yaqub kun da kamin wa ishaq yaqub da ta ko naka Allah ta naka ta kare ne Allah mishi kenan shi kuma yaqub shine mai suna Isra'il wanda zaka ta zaka ta bin Isra'il eh eh wanda eh Isra'il ko eh Isra'ila ce eh Isra'ila wai Isra'ila ce Yaqub ne su kuma da sunan annaba suka zo bayan bayan Ibrahim dole annaba suka mashi annaba kuma duka sun zo ta zuriya sau isa eh Ishaq ne jikokin shi ne duk cikin zaka dole annabawa annabi Ilyas annabi Zakariya annabi Dawud annabi Isa dole annabawa sun zo daga cikin wannan zuriya tun daga Musa zuwa ga Harun zuwa da yan baya sun wuta daga zuriya ta annabi sa wannan shine albarkar ta Allah wannan bawan Allah kaga da Ibrahim alayhi salam ya bar mutanen banza ko ya bar mutanen banza ya kama Allah Allah mai bayo da biyo kwata a duniya shine farkon annabin da ya bar mutanen shi saboda Allah kuma annabin da Allah ya ba wata baiwa ta zuriya da ba a ba wani irin ta kullum mutum ya kama Allah da barka Allah farko ita ba tsohuwa ta dangana kashi ashe akwai labari daga baya ga ɗan taɗan annabin Allah tsoho shi aka ta ɗan tsohuwa ba sahab eh tsohuwa Allah ya ce kenan ya ce kenan ka dalika na jidul musu haka muke sakamako ga masu kyautatawa abu ashe ya ce wa basharna bi ishaq nabiyyin sari mun ba shi bishara na ishaq annabi ne daga cikin bayan Allah na kwarai wa barakana alai wa ala ishaq mun yi albarka ga ibrahim mun yi albarka ga ishaq wa min zuriyatihi ma musin wa zalim li nafsi mubin cikin zuriyar ishaq ko yaquba akwai mutanen kwarai ba ba zalimai duk su aka ta da ta wata banu isra'il a cikin akwai komai ko amma dai daga zuriyar su ne akwai kwarai wanda yake mutanen kwarai ko akwai wanda suke mana ba na kwarai ba ci gaba ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم نعم الله يقول ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم نما هو akwai tunatarwa wannan babba da yau kana a duniya na hikimar Allah yanda Allah ke taimakon mai rauni duk raunin shi kuma ya kare mai karhi duk karhi shi kissa Musa da fir'aun fir'aun ya kai gaya wajen mulki da isa hata kashi da'awa cewa ana rabbukum al'ala amma akwai wani allah shine babba eh shine kololuwa abu kuma ya nemi gallaza bani isra'il dalilin bushe mulkin shi hanyoyi da zai bi don ya ture wannan abin da ke tsammanin ganin labarin annabta ya zo wannan zuriya da mutum isra'il mulkin fir'auna zai bushe a hannu zai bushe a hannu da hannu su wannan labarin ya zo ku ya da cikin don an su a wancan zamani jama'a ce masu suke da annabawa a cikin su annabi yusuf shi zo da su ko shi zo da su masa wannan labarin fir'auna yake famar kadda wannan abin ya wakana ku yake ta wani bala'in da ya ta yi a kama iya maza a kashi a bar iya mata ka ayu a kama ɗanka a yanka kana kallo ba da kaiya kuma abotar da su dindindin nau'in ganda za a ba da ba su zama da shi ba Allah subhanahu wata'ala kuma yayi so ya karye fir'auna kuma ta wannan hanya da ya gudu Allah ta damu ya shirya haka don mu gwada fir'auna da hamana da rundunarsu abinda suke gudu iya tattara su kuma Allah ya gwada ma fir'auna gajiyawa shi kuma Allah ya gwada ma duniya darasi in Allah ya so wani abu ne bai hana duk mulki shi sai Allah wannan abin da fir'auna yake yi sai ayan wannan ba alƙawarin da su darasi mai tsawon gaske sai Allah ya sa wannan yaro da ake yanka iya saboda kai wa kana sai aka yaro a koyan kuma ba a yanka shin ba kuma aka ɗora wannan yaron aka kai shi hannun fir'auna a ce o shi kurin ki ɗauki ɗan wannan ki kai ki jewa cikin ruban ruwanki kuma Allah ba ta alƙawarin inna raduhu ilayki wa ja'alu min al-mursalin eh ba ruwanki ki ɗauke shi ki jewa cikin teku wani wannan alƙawarin za mu yi nomi da shi kuma zai zama to daga cikin manzannin Allah amma saboda samu nutsuwa aka ce za a maido mata shi aka saka ɗa cikin ruwa ya je hannun gidan fir'auna ga akwati da aka sa ɗan ɗan da ake nema a yanka ka a yanka shi ya ga shi nan a hannun masu fir'auna a hannu ga ɗan zaɓen da ɗan ga shi samu a maiwa kurin tana ganin shi allah sai jina mata da shi shi Allah ka ce wa alaka alaka muhabbatan minni Allah ce sai muka ji soyayya ta musamman ga Musa to kaga ni gune ka so gurin wannan aya ce ita ba suka dauka suna cewa wa rubuta a sha ita kuma labarin ne Allah ke badawa Musa ne sa musu ba kai ba Musa ne aka sa musu bai ba don abin ba na abin sha ba ba kurin Allah ya bada ga labari to mun ko ajibi ajibi ajibi darasin kurin ya shiga wai wa rubuta a sha kuma maganar wadanci haka muka tasha muna samari da ka tar mutane Allahu eh kenan Allah ya soka san Musa ga mata Fir'auna dole da shi tana kawo shi a yanka ta ce a ai wannan a sa'in fa'al an ta kace wala da wannan yaro zai amane mu kai wannan yaro na kaka taka taba shi kaka taba shi la taba turu da ka taba shi ka kashe shi iya wai amane mu shi ke nan yaro a gidan fir'auna amma Allah ya ma'uwa Musa alƙawarin zai mai da shi sai Allah ce haram na alina marajiya sai muka haramta wannan yaro shan nuna ko ta mace shi kuma yaro ɗan gata a gidan fir'auna yanzu ya ka shiga neman mai nuna kuma yanzu yaro ya tsada kuka ya kuka ake ta neman ta zo a bata ina mai nono inda zai kama ko ina kama kun sai riki ita kuma uwan musa ta san ta tsaman tsarta mai kuma ita ce mai wata kusi ki kibi baya kibi baya ta uwan ki kuke samu labarin shi tana yawo sai ta hango kananta a gidan fir'auna kuma ana cikiya ina mai reno ina mace wa mai nono za ta ba wannan yaro nono a biya ta da gaugawa sun ta gaya ma uwan ta gaya musu zan gwada maka wata mace mai nono mai kyau za ta muku rere shi a abin da ke nema kenan a ya kawo musa na san an kama an kama mata ɗin su ba ga nono ba ba da kurin iya kawo nono wa craft ne riki shi ke kuma ta saida ta saida aka yi kwantara aka yi ciniki da ita aka yi ciniki kuma ta zama ilga ta a gidan fir'auna a kare ta a kare ɗanta ta zama tun ilga ta gidan fir'auna e ta ci ta sha a gidan fir'auna sun zama ɗin gidan su ma kaga abin da ke gudu dogo aka kawo shi zai rene shi shi zai rene abin da kashi shi Allah ke haka Allah so gudan Allah ce Allah ce na shirya haka don gudan fir'auna da hamana da rundunar abin da suke so bisa san yawa kana kuma aka bashi fir'auna ya rene musan da kai shi a banza kashi ɗaya mutane baka iya hana abin da Allah so ya Allah ya wakala abin da Allah so ya wakala baka iya din da Allah sai wani abu wa bunda bala bunda bai kariya ka kare bala'in ka wajen bala kana kashe kanka abin ka abin wanda Allah ya nuna sai yi shikenan kurin a ba ta kudi a ba Musa a nan ya tashi wuri ya kuma da bari ya kai da kawo da Fir'auna ya zama to dan gata gidan fir'auna a nan ya girma har lokaci da yayi tukunna magana wannan kishe da yayi tukunna ya bar gari kuma daga baya bayan hijira wajen dawowa gida Allah bai wani a takaice da kenan a takaice Allah ya wa Musa da Harun wata baiwa ta musamman ونجيناهم وقومهما من الكرب العظيم من tsiratar da Musa da Harun da ma jama'arsu daga bakin ciki mai girma na Fir'aun Fir'aun ya yi Musa da Salam ya zo yanzu iya matsayin da dan gida ana ga kaza kaza yanzu ya zo da sabuwar mission ta annabta ta manzanci kisa ce doguwa nan mun kisa Musa mun kisa Musa da doguwa ta takaice ne Musa ya zo matsayin annabin Allah an gurmayya an kare yanzu lokacin halaka da Fir'aun yayi Musa ya kirayi bani Isra'il mu bi dare Allah mu mun za mu bar wannan gari mu tsira amma ta ruwa za mu bi aka ce doguwa mun kisa wannan darasi na mutana a takaice ne yanzu Musa da salam ya dauko bani Isra'il ya nihi Palestine ya nuho ruwa Fir'auna da rundunar shi gaba da aka biyo fir'auna ya shaida duk wani mace kari ya wuto daga masa duk wani mace kari suka wuto aka biyo Musa aka biyo Musa hikimar Allah garin Allah na wayewa rana tana hudowa ga rana ta hudowa sai ga fir'auna kuma ga banu Isra'ila bakin ruwa su an zo bakin su inna la mudrakun an kare su da makarata ne ba sai gaba da gaba suka ce inna la mudrakun shikenan an rasa mu an gama da mu Musa ya ji haka ce kalla inna ma'iya rabbi sai hadini ce kalla baiwa a iskon ina ta da ubangiji ubangiji zaman mota Musa ya sa kira kuma ga ruwa gaba babu jirgin ruwa to aka mai wahayi a nan zurfi a sakar bahar yanzu ka bugi teku da ba ruwa kan ka bugi teku kun iya bugun teku kurin shi ke ruwa ya jari haka ya hanya goma sha biyu suka bi suna bi sun kare shi Musa daga can ya tsallaka zai buga teku ta gami don shi ya tsira aka ce fata da kulbahar rawar ka bata kunkinta ka bata take ba ruwanka ka bar ta kai ba ka tsira ba bar ta ya wuta fir'aun ya shigo to shi Allah sauke kowa shigo gaba daya kai da kowa shigo ya ruwa da Musa yanzu ya tsira da jama'a shi ne Allah ce wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karbi al-azim mun tsiratar da Musa da Harun da jama'arsu daga bakin ciki bakin ciki mai girma wa nasarnahum muka taimake su fa kanu humul ghalibin kuma su suka tsara kan Fir'auna ina ga lokaci Allah kai mu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته